ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله تعالى كاوم يو أشرين دبير جوتم المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليدة نبي هدود أربعين دا لا يقوم يو أربعين أشرين دبير دي لوتم ترى ميلادية دبو مشاترة a wannan majalisi namu mai tsarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna ɓangaren da aka ware domin mata kuma za mu tashi sahabiya ta uku ita ce fatimatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha fatima radiyallahu anha ita ce sahabiya ta uku da mala ya kawo sirar su a cikin sirar ta a cikin wannan littafi kuma tana ɗaya daga cikin fatimomi guda hudu kamar yadda aka faɗa mana wanda suke da alaka da sayyidina ali radiyallahu anhu ta farko ita ce mahaifiyarsa wadda aka kakkare mana bayani a kanta a karatun baya wato fatimatu bintu asad radiyallahu anha yau kuma ce fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sha faɗa sunayen larabawa sau tari suna da alaka da wasu da wasu nau'uka na fata da suke da shi al-imam ibn duraidin a cikin littafinsa al-ishtiqaq yana bayanin yadda laraba suke sa sunayen 'ya'yansu wani zubin sukan kalli dabbobin da suke siffantu da wasu sufofi na jarumtaka sai ka ji akwai asad sai ka ji akwai alqais su alfahad su annamir ko annumayir a yi tasgirinsa duka sai ka jirinsu kulai shilab to haka kuma sukan kalli wani abu da suke fa'alu da shi suke fata ko suke arashi suna tafa'uli misali aisha daga al'aish fatima daga alfitamu ko alfatmu wato yaye إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين haka irin su amir irin su umar irin su umayyar irin su amr dukkaninsu daga al'umru ne rayuwa ana musu fatan su rayu to haka laraba suke sa sunansu da wuya ka ji wani suna na larabci face yana da wani nufi da ake da shi game da shi to fatima na ciki fatima wacce ake son ta haihu har ta zama ta yayi da kanta ta zama ta yaya da fatima allati fatamat wacce ko allati taftimu wacce take yaye kaga sai a ce fatimatu ko kuma suna ne tintina akwai shi tun a jahiliya domin ita ga fatimatu bintu asad da dattijuwa ce mijinta abu talib sannan kuma ga imrul qais ya kan faɗi fatima a waƙoƙinsa ko a fatima mahlan ko yu'zini ma azaha hadithun sharif da abin da ya cutar da ni ya cutar da ita yana cutar da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a haƙƙin na na fatima radiyallahu anha yu'zini ma azaha da abin da zai cutar da ita to ni ma yana cutar da ni hadisi ne sahih annabi sama ya faɗi wannan kamar yadda za mu gani a gaba a lokacin da sagiduna ali radiyallahu anhu ya nufin ya yi mata kishiya amma ba kishiyar annabi sallama ya hana a yi mata ba ya faɗi ƙa'ida ya ce lan tajtami'a بنت نبي الله وبنت عدو الله في بيت واحد بيوا أشيدا لير النبي الله كما دكير دير مكين الله سعدا جدا داع سودا كودي أن السماء يسكي فاطمة كودي سيدنا علي يسكي فاطمة يجي أو أبو جهل ko kuma ya zauna da matar shi Fatima ya kyale diyar Abu Jahl so da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zabi abinda annabi sama yake shi to shine asalin hadisi yudini ma azaha sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha ita ce shugabar matan halittu gabaki ɗaya a zamaninta wannan fi zamani haɗin akwai malaman da suke ganin ba fil'alam mai duka fil'alami na kullihim ba fi zamani ha ba kawai duka tun daga farkon abin nan tun daga farkon halitta har farkon halitta hawa mace har zuwa mace ta ƙarshe da za a halitta a cikin 'yan adam to na na fatima rabiyallahu anha ita ce shugabarsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta wannan ya faɗa mata a ƙarshe ƙarshe rayuwarsa ya ce ita ce shugaban matan aljanna sai farin ciki siyadan nan ko shugabancin nan zai tabbata ne a aljanna dan dan mutum ya zama shugaban duniya kawai shugabancin shi ya tsaya a duniya amma bai zama shugaban mu ne aljanna ba to da damuwa mun gane fi zamaniya al-bad'atu an-nabawiyya ita wani yanki ne na tsoka a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa bid'a ana cewa bad'a eh ana cewa sannan wasu suna cewa ma al-bud'a eh wa fi bud'i ahadikum sadaqa ai asali shine ne haduwa al'auran namiji da mace shine al-bud'u tsokar ake magana kanta to da na Aisha Fatima radiyallahu anha ita wani yanki ne na tsoka a jikin annabi صلى الله عليه وسلم والجهة المصطفوية كما إتشي بانغران دكاكا للنبي صلى الله عليه وسلم ذا بان الله تذاكر كمان أن يكاكي كما يدب هوشي يكيشي أقومين النبي صلى الله عليه وسلم أنا فاطمة رضي الله عنها كي كمالش شيسا أنت الحسن يفو كمال النبي صلى الله عليه وسلم كو النبي صلى الله عليه وسلم yana zaune sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya dau alhassan yana masa yana masa rawa yana masa waka yana ashbahu shay'in bin nabi laysa shabihan bi ali ko ina cewa ashbahu shay'in bin nabi yace kafu kama da annabi sallallahu alaihi wasallam laysa shabihan bi ali kai kama da alibu babanka to to to to to to ya ya samu wannan kaman ne daga mamarsa fatima domin shi jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ummu abiha ana ce mata ummu abiha me yasa ake ce mata ummu abiha saboda ita ce sayyidatu nisa'i ahli aljanna ita ce shugabar matan aljanna to shi yasa sai ake ce mata ummu abiha uwar babanta ummu abiha بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إتشي ديار شوغبان هالتو غباكي ديا من زمو صلى الله عليه وسلم وأم الحسنين كما إتشي ور كاوا ونن غدابيو نن تغليبي نيكو الحسن والحسين سي أي تغليبي سي الحسنان الحسنان هما الحسن والحسين alhassan shine babba sannan sai alhusainu shine karami da yake biye masa kauli rajihi a tsakaninsa akwai kusan wata shida akwai malaman da suke cewa kwana sittin amma dai wata shida wata shida ne tsakanin alhassan da alhusain a haihuwa an haifi alhassan da wata shida sannan sai aka haifi alhusainu radiyallahu anhuma da watanni shida bayan haihuwa alhassan mauliduha qabla al-mab'ath bi qalilin an haifi na Fatima radiyallahu anha kafin aiko annabi sallama da dan kaɗan shi yasa duk wanda yake ma bayani akan cewa musulunci ya haddada shi ya haddace shekarun aure to bai yi karatu da yawa bane na na Fatima radiyallahu anha an ka lissafa shekarun ta kusan manzal sama ya aurar da ita ga ga Sayyidina Ali radiyallahu ta kusan shekara bakwai sha bakwai afwan sha bakwai ya auri na na Fatima na na Aisha radiyallahu anha shekarun ta tara shida ya sadu da ita shekarun ta tara to abin da ake lura da shi shine girman jiki a siran na na Aisha radiyallahu anha abinda malaman sira suka tabbatar tana da jiki mai girma tana da jiki mai girma saboda babu mamaki in an aure ta a waɗannan shekaru ita kuma Fatima radiyallahu anha ga yanayin yadda jikinta yake shi yasa sai ta shekaru ba ta aure ba to abin da ake lura da shi ke ba wai ana lura da shekaru ba shekarar wata daban shekara wata daban wata ta girma wata amma sai ka ga jikinta kyau wata kuma an girme ta sai ganta gaba gaba to abin da ake lura da shi shi Allah gane da wata zawwajaha Ali ibn Abi Talib kun gani ko fi zi qa'adati sayyiduna Ali radiyallahu anhu ya aure ta a watan Zulqa'ada au ubaylihi ko kuma kusa da Zulqa'ada من سنة اثنتين بعد وقعة بدر شكرا تبيو باين أن يبدأ من سنة اثنتين بعد وقعة بدر الشكرا تبيو باين أن يكن بدر أن يكن بدر الشكرا تبيو تو باين يكن بدر أكا أوري سيدنا علي أوريتا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء بقليل عنها قبل المبعث وكان مولدها قبل المبعث بقليل kafin aiko annabi sallama da da shekaru kaɗan ka kaddara cewa bi qalil din nan shekaru biyu ne shekara biyu misali kafin aiko manzo Allah sallallahu aka haife ta aka aiko manzo Allah sallama shekara biyu ta cika sannan manzo sama ya share shekaru goma sha uku a makka nawa kenan sha nawa sha hudu in sha biyar sannan ta koma aka je badar manzon sama ya koma madina sai da shekara biyu sannan aka yakin badar shekara nawa kenan sha bakwai to a lokacin na na fatima ta aure to kaga abun kulan kenan ashe ba shekaru ake bi ba amma waɗanda suke magana kan haddada shekaru da cewa ana musulunci ya kaza ya kaza ba su lura da wannan ko kuma ba su sani ba ne wallahu alam وقال ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر النمري الأندلسي رحمة الله عليه أبو عمر يكي سوى دخل بها بعد وقعة أهد يا سادد إتابا أن ياك أهد قلت وهذا لا يصح لأن عليا أراد أن يبني بفاطمة قبيل بدر كما في الصحيحين يكي باين يا كاونا سيكي سوى ما بإنجلتها domin sai na Ali ya nufin a ɗaura masa aure da na Fatima kafin Badar amma kuma sai da aka yakin Badar din aka yi to kaga a shi da yakin Badar din kamar yadda ya tabbata cikin sahihani wa qad kana annabi sama yuhibbuha manzal sama ya kasance na matukar sanna na Fatima radiyallahu anha wa yukrimuha sannan yana girmama ta wa yusirru ilaiha sannan kuma yana yi mata magana wacce take ba kowa yake faɗa mawa ba yana mata sirri yana faɗa mata wasu sirruwa wa manaqibuha ghaziratun sannan darajojin na na Fatima radiyallahu anha yawa gare su kamar ruwa wa kanat sabiratan ta kasance mai juriya dayyinatan sannan mai addini khayyiratan sannan alkhairi ce mai alkhairi ce ita sannan kuma sayyina sannan kuma mai tsara kanta daga dukkan wani mummunan aiki qani'atan ta kasance tana da sifa ta qana'a wato tana da wadatar zuci ta zauna ba ta da ba ta da bawa ba ta da bai wanda za ta rika mata daka ta rika mata nika ta kanta take har sai da hannunta ya buru ta zauna shekaru a ƙarƙashin sayyidina Ali radiyallahu anhu haka har wata rana ta zo wajen manzo Allah sama ta ce ma manzo sama an samu bawa aiki ya mata yawa a ka mata bawa manzo sallama ya ce mata wata rani sai ya ka musu ziyara ya je tarar da su har sun kwanta bacci manzo sama ya tashi suka yi suka ya tashe su so ya zo ya zauna a tsakiyar su gana na fatima radiyallahu anha a gefe ga sayyidina ali a gefe ya zauna a kan shimfiɗa ɗaya da su har shi ne sai ce ba na karantar da ku abin da ya fi bawa alkhairi ba shi ne koya musu abin da za su riƙe idan sun zo za su kwanta bacci ya koya musu cewa su tasbihi talatin da uku shi tahmidi talatin da uku shi takbiri talatin da hudu sannan sai su kwanta ya fi bawa ya fi bawan da za a kawo musu ka ga maza sama nan yana haƙurar da ita yana ce mata ta ci gaba da juriya duniya ba gidan daɗi ba ne shakiratan lillah sannan kuma tana da sifa ta shuku wadda shukuru nisfun iman al-imanu sani nisfun shukuru na nisfun sabr musulunci ga baki ɗayansa imani bangare biyu ne akwai bangare na farko shine a shukuru godiyar Allah akwai kuma ɗayan bangaren asabu shi kuma shine juriya da su ake bauta ma Allah madaukakin sarki وقد غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى يهشي دن إتا يهشي أما قفنتا لما بلغه أن أبا الحسن رضي الله عنه ألوك سند الأباري يزوم تشيوا سيدنا علي رضي الله عنه أبو الحسن هم بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل ألوك سند نفن yana wani abin da yake ganin ya dace sa'iq yana ganin wani abu ne da ya dace min khidbati binti abi jahl cewa bari ya nemi auren diyar abu jahl faqala madusa ne ce wallahi la tajtami'u bintu nabiyillah wa bintu aduwillah ba zai yiwu na rantse da Allah a haɗa diyar annabin Allah da diyar abokin gaban Allah a wuri ɗaya ba wa inna ma fatimatu bad'atun minni na na fatima wata tsoka ce daga gare ni yaribuni ma rabaha duk abin da bai so sa mata ya mata kaikayi a zuciyarta ya zama ba ta so to ina goyon bayan ta ni ma wannan abin zai so samun zuciya wa yu'zini ma ataha sannan duk abin da zai cutar da nana fatima radiyallahu anha to ni ma zai cutar da ni saboda haka fataraka aliyun alkhitbata ri'ayatan laha shi sayyidina ali radiyallahu anhu yayi watsi da wannan neman auren ri'ayatan laha saboda kula da tsare manana fatima radiyallahu anha wannan hakkin nata fama ta zawwaja alaiha karshe ma ce to amma fasa ba zai mata kishiya ba har ta rasu wala ta sarra sannan bai da bai da bai da kuyanga bai dauki wata kuyanga ba a lokacin su kuwa akwai kuyangu ana zuwa ya kuka a dawo walamma tuwfiyat amma lokacin da lokacin da lokacin da nana Fatima radiyallahu anha ta rasu tazawwaja wa tasarra shi sayyidina Ali radiyallahu anhu ya auri mata sannan kuma wa tasarra ya samu sadaku ya zama yana da sadaka radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta wannan wani somantaka kenan daga cikin shirar wannan baiwa Allah mai daraja babbar sahabiya kuma babbar mace a cikin matan duniya gabaki daya wato na na Fatimatu radiyallahu ta'ala anha wallahu a'lam